الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasin mu na sha tara a cikin littafin usulus sunna na limamu ahmad rahimahullahu ta'ala da ya rubuta don ya yi bayani akan manhaju ahalis sunnati wal jama'a yawwa idan an ce manhaji in ka ji malaman sunna sun ce manhaji kamar salabus mana misalin wanda ya karanta aƙida amma bai karanta manhaji ba to kamar a ce ga makaranta ce firamare ko sakandare ko nce ko jami'a amma ba ta da salabus dokta akwai matsala ko babu eh salabus ba a akwai matsala ko kuma an ce so ake kuma a yi karatu to shi an misalin wanda ya karanta su kitabu tauhid al-usulul salasa al-qawaidul arba eh da sauransu amma kuma bai karanta irin waɗannan littattafai da suke bayani akan salabus na ahlus sunna wal jama'a ba eh ma'ana gode bai da tsari da suke gudanar da komai suke ta'ammali da nassi da yadda suke ta'ammali da aikin sa da yadda suke ta'ammali wajen fahimta sama wannan shine to kaga aqida ita ma kashi kashi ko wani fanni fanni ne ko to muna nan cikin shafi na sha hudu shar'iyyatu iqamatul hududi shar'ancin tsayar da haddodi can an yi bayani akan shugabanni ko to akwai abin da ake kira da al-hudud shine haddi haddi in mutum yayi laifi za a yi masa kaza yayi laifi za a yi masa kaza misali in yayi aure zina sai a jefe shi in bai aure ba sai a yi masa bulala ɗari da shekara ɗaya a kurkuku in ya yi sata ya kai rubu'u dinar abin da ya sata a yanke masa to wannan shi ake kira da hudud na fatar an gane to waɗancan shugabannin da muka yi bayani a baya su suke tsayar da waɗannan hudud daga cikin manhaji na ahlus sunna wal jama'a duk wanda ba shugaba bai cikin waɗancan da maha karanta to haramun ne ya tsayar da haddi ga mai laihi ko da ya tabbata ya yi laihi na fatar an gane ko da ya tabbata ya yi laihi ba naka ba ne in ma babu shugabannin shi kenan a bar shi da Allah an je lahira sai Allah ya masa haddi da kansa wannan shine manhajinsu to warrajmu haqqun mala ya ce jefe mazinaci in ya yi aure haƙƙun gaskiya ne mun yi imani da wannan me yasa mala ya kawo wannan magana saboda an samu su waɗanda suka ce a'a ba su yadda da arrajimu ba saboda ƙur'ani bai ambace shi ba ya zo ne a sunna an gane? yau to su kuma tun da ƙur'ani bai zo ba to ai abin kamar ba nassi ne kadai ba to ya za a ce ai abin da zai raba mutum da rayuwarsa kuma ba ta hanyar nassi kadai ba kamar shi qur'anin sai suka karyata minal mu'tazila an gane aga su sun karyata da wasu waɗanda suka bi sawu irin nasu eh irin su masu da'awar qur'ani zalla din nan da sauransu waɗanda su ba su yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi sama ya ce maka haƙƙun don ya yi maka raddi ga waɗancan yan bid'a din cewa in ma ka ga mutum na wannan magana to bai cikin manhaji na ahlus sunna wal jama'a to shi yasa ya ce maka haƙƙun amma ba ga kowa ba alaman zana ga wanda ya zina fa wa qad ahsana a wata nuskan suna sa wa qad uhsina wanda kuma ya riga ya yi aure sai je ya yi zina sawa'un a namiji ne ko mace to duka dai hukuncin haka yake eh inda ya tabbata zane da ganganto za a za a jefe shi sai ce za a tarafa amma fa in ya yi itirafi ya zo ya furta da kansa ya ce ya yi zane tunan kawai jefe shi za a yi inda ya yi aure babu wani abu ne ba saboda al'ikiraru aula mina shuhudi gani mutum ya yadda da abu da kansa ta ya fi a tsaye ana neman shaida sai a cewa ya gani bayan kuma ya ce ya yi na'am ba shi kenan ba ba bidiyo ba ne yauwa tun da dai ana iya creating din abun to wannan wannan su a'a ba shi nake magana ba ni ce ai zai iya yiwa ai creating din abun ko ba zai yi ba a'a ba shi nika magana ba ne amsa yana yiwa ko bai yiwa to wanga suka ne akan wannan saboda haka ba za a tsaida mai hukunci ba ba hujja ba ne yanzu in ka je gaban alkali ba za ka nuna wannan ba abinda za ka ce ka gani da idonka turmi da taɓarya na biyu ya zo kamar kai na uku ya zo na hudu ya zo amma bidiyo ba hujja ba ne Allah ya san abin zai zo amma bai faɗe shi ba. Eh. Allah ya san lokacin zai zo ko bai sani ba. Annabi ya sani ko bai sani ba. To ba su ambata ba. Saboda haka abin da suka kawo shi za a tsaya a kansa. Ba romu da waya ko kyamara ko talabishin ko ma menene. In ka je gaban alkali, alkali bai da izinin ya hukunta mutum da bidiyo wannan ba musulunci ba ne sai dai a ce a nemo arba'atu shuhada shi Allah ga shi na anu to wannan ba shaida ba ne a yawon da za a aje wayar za ta yi magana a matsayin shaida ga wannan kuma mi za ta cewa a to ai ba shi Allah ya ce ba cewa an kai kai in ka zo shaida ka ce ka gan shi yana zina turmi da taɓariya shi wannan za a iya kiretin ɗinsa to tun da har yana yiwa a ilmance yana yiwa a yi kiretin to wannan shubuha ce duk sanda an ka samu shubuha kuma to ba a tsaye da haddi idira hududa bi shubuhat ba ku karanta ko a bulugul mara mamana? wannan shubuha ce wannan ba hujja ba ne sai su aje wayoyinsu su yanzu shi wanda ya ɗauki bidiyon to shi zai magana ba bidiyonsa ba shi ma wani ɗin ya zo ya yi magana shi ma wani ɗin ya zo ya yi magana wannan shi shari'a ta ɗora ba alƙali amma in waya ɗari sun ka ɗauki wannan bidiyo alƙali bai sai ya jefe mutum ba wallahi wallahi bai isa ba to bari ba tsaya yanzu bari ba shi misali a zamanin sai da na umar wasu sun ka zo sun ka ce sun kama wani yana zina zamanin sai da na umar ɗayan ya faɗa na biyu su hudu ne na biyu ya faɗa ya gani turmi da taɓarya na uku shi ma haka ɗin magana su ta zo ɗaya da aka zo ga na hudu sai ce shi bai gani ba sai da na umar ya musu bulalan ƙazafi su hudu ɗin gaba ɗaya su uku ɗin gaba ɗaya shi kuma wanga da ya ce bai gani ba an ga ce ta yati wanga da sun kawo ƙazafi an ga ce ta yati to me yasa nan ba shari'a ba ta yi aiki da ganin ba ai gani sun kai wanga bai yi bidiyo ba kuma ka duba mutum uku ha amma saboda ba su kai haddin da shari'a ke so ba sai an ka ce mi wannan ina son ka fahimci cewa bidiyo ba shi shari'a ta ambata ba sai da umar gaba ɗaya sai musu bulala tamanin tamanin su uku ɗin nan a matsayin cewa kun masa ƙarya da na hudun ya faɗa cewa irin yadda sun ka faɗa to wancan jefe shi za yi to yanzu kana cewa saboda sun yi ƙarya na an kai musu bulala saboda mi saboda kare mutunci don a nuna kuma taka tsantsan eh za mu kai kansa za mu kai gare shi eh za mu kai gare insha Allah ai za mu yi magana sai yanzu na'am akwai wani abu da suke ce ma electronic evidence ga mm court of law mm kenan kuma sun tsammama ya cewa yana daga cikin hanyoyin da aka kawo hujjoji a tabbatar da a shar'ance kake magana ko a ne laifin kotun najeriya a'a a shari'a a a to ba ba ba mu da bukata ne ta suna ganin wannan electronic evidence ne suna ɗauka da shi aiki da shi to ai mu muna magana ne akan kotun shari'a shari'a court babu ta to mu wai ta muke magana duk tsarin wata kotu babu ruwanmu da shi ko mine ne to mu na shari'a court shine namu waɗancan babu ruwanmu da shi ba tsarin musulunci ba ne. na ba an gane ko babu shari'a court to ita ita duk karatun da muke akan ta muke Eh. yawwa saboda can an ka ce alkali ya yi hukunci da risala askari muktasar ashifa da sauransu an gane ko yawata su ake magana amma ɗancan duk abin da za su kawo ko da ana ganin zai- ba za a karɓe shi ba saboda a ƙa'idar shari'a in shari'a ta zo da abu to ba a canza shi wannan ana kiransu da asawabit eh asawabit shine Allah ya ce ga yadda za a yi to magana ta ƙari babu wani abu da zai zo a ce a canza wannan abu saboda in aka yi haka kamar gyara ne gawa kuma wannan lamu aƙi ba an gane Allah in yayi hukunci ba ko dubawa ba a yi ba su ba ba menene kuke cewa eh ga gani da Allah ya zamu daji eh to iza atarafa wannan shine mataki na farko au qamat alaihi bayyinatun ko kuma shaida ta shari'a ta tsayo a kansa an samu adilai guda hudu ko yawwa na farko dole sai sun zama adalai mu kiyaye wannan wancan karatun mai magana adali ko to su hudu din gaba ɗaya sai ya zan babu masoka akan shaida su ba kamin ma alkali ya saurare su sai an tabbatar da babu wanda an makareci cikin su babu mai zina babu mai shan giya babu mai sata babu mai annamimanci babu dai wanda ka wata kabila cikin su to sannan suke da hurumin ma alkali ya saurare su a matsayin shaidu sannan kuma su faɗi magana ɗaya e kowa ya ce na gan shi turmi da taɓarya in wani ya ce a ni ko da na zo yana sa wando to an samu matsala a shaida ba ta cika ba a turan ka gan shi yana sa wando shi ke na ya zina ko da sai ya ce turmi da taɓarya duk labazin da ya faɗa in ba wannan ma'anan ba ne to shari'a ba za ta karɓa ba inda ya ce ya gansu a rungume ko ya ga yana kisin ɗinta ko ya gan shi yana shafar jikinta duk wannan ba shaida ba sai ya ce turmi da taɓarya Eh, ma'ana zakarinsa yana cikin farjinta to wannan shi alƙali zai nema ga ɗan adam hau ba wasa ba ne musulmi ba wasa ba ne to dole ya zamo shaida su ta zamo ɗaya kuma suka ce a zamo fi wakatin wahidin ba wannan ya faɗa da safe ba wannan ya zo yawwa eh kowa ya zan dai ka a samu kowane irin saɓani idan wannan ya ce a ni jiya ne ganai wannan ya ce shi kuma shekaran jiya na gan shi turmi da taɓarya to za ne su zaye na'am a dole in yana sauraron kaka je ka yi masa nasiha amma magana wai ka zo don in ka yada magana yana da daman ya kai ka kotu kuma za a yi ma bulalan kazafi tamanin kuma ga shi ka gani na'am na'am eh eh mm
dama suna gaba ko kuma rashin mutuwa tsakanin su da wannan da suka
eh to za a diba me yasa suke gaba da shi in saboda haƙƙi ne na shari'a to ba ruwan shari'a da wannan gaba za a karɓi shi da su kawai in kuma a suna adawa da shi ne ba da wani hmm? eh to wannan ba za a karba ba don za su iya cin amanarsa a suna ƙiyayya da shi ne saboda bai da halaye na kwarai an gane ko fasiki ne ko bai zuwa sallar jam'i to wannan ƙiyayya ce shari'iyya ba ta suka ga ga adala eh eh to shine an gane ko to su ne abu na biyu da mala ya kawo na uku shine suka ce zuhuru wato bayyana ciki mace ce ba ta da miji ba ta ƙarƙashin wani shugaba a matsayin bauya mu ba ta da miji sai an ganta da ciki to shi ma wannan shaida ce mai ƙarfi cewa zina ta yi saboda haka nan ko ta yi itirafi ko ba ta yi ba bayyanan wannan cikin inda an san ba ta da miji babu aure tare da ita ita ba bauyar wani bace to za a jefe ta to ina ta same shi a ita ake magana in tana da aure ka eh nami a saboda ne gashi nan ya faɗa a karatu wa ƙari a hassana to ai duk abin da za mu faɗa gargashin wannan ne an gane na'am wa eh a babu na ruwan shari'a da shi an kama shi a'a yanzu tsaya akwai yiwuwar ta mai karya ko babu shi ma hemi hadda in ya zan kila ta neme shi bai zama za ta iya cewa mi shi ya mata ciki ta yi na ruwan shari'a da wannan wannan ba shaida ba ne ita za a yi mata ma bulala ma eh sai an mata bulalar ta mai kazahi a walan in kuma ta taba aure sai a jefe ta kaga laihi ya mi kamar gata da cikin shege kuma sai ta cewa ne ne ko? eh sai a ce yawwa sai a ce ta kawo shaidun cewa shi ya mata cikin waɗancan shaidun da an kai magana a baya in ba ta da su ta yi maimi to sai a yi mata buloli eh eh ku bari mutum ɗaya magana na'am eh a to ba ruwan shari'a da wannan can gaban Allah ai wannan shari'a ba nan duniya ba akwai shi amma dai ba dalili ba ne da zai sa a jehe mutum haka kawai kuma ba kama shi an kai da shaidu mutum hudu ba to sai ta kawo hujjar cewa shi na ai mun ba da amsa ai eh yanzu in ta ce ya yi mata refin sai a yawo to sai a ce ta kawo shaida me ma'ana ma'ana ba ya zina da ita ba yawwa to ai an baɗi shaidu ko to sai ta faɗa sai ta kawo shaidun Mm.
tsare jininta Mm.
kamar kila dan kwashi na ya mata reke kuma ya wuce Mm.
ga tsare na da jini haka tunda kila ta taba aure wa zai tsare mata jini
ita ita ita ba da hujjoji na cewa reke mun da ake waɗanne irin hujjoji
kila wanda suka yi ta yaya Bari ya a cikin gama.
mota.
na'am waɗanne irin hujjoji na shari'a ko na al'ada
wayanda suke biya da su ta a'a na shari'a ko na al'ada
al'ada na zai baki a to ba- ba ba mu da bukata da su eh mace ta ana gani eh tana kuka eh duk hanya eh cikin tuwaye eh tana taimaka mata an Sosai.
ci amana ta Mm. mm
nisa ne shi ta ce wallahi wasu na son ka ta yi da sun kai amfani da ita.
mm
kuma ta gani a an kai ta ga local gamma an ka dan taimaka mata sai can ko a hankali a hankali ciki ya bayyana to malam wagga tana da hanzari mm.
saboda an san da kes ɗinta
kamar hanzari na ne ita wa yanzu mafita guda kun gane shine shari'a ta ce ba ta da laihi saboda mi tilasta ta aka yi shi dai a sassaucin da shari'a ta yi mata amma magana ta ce wai wane ya yi mata eh, to shaida za ta kawo shaida za ta kawo tun da dai wanan nan inda mijinta ne to wannan mace in ta ce mijinta ya yi mata ciki ba a tsaya mi to wannan ba mijinta ba ne so da haka in ta ce ya yi mata fyaɗe to sai ta kawo shaida a kansa saboda yadda jininta yake ma'asumi shi ma jininsa ma'asumi ne yadda ba a zubar da jininta sai da hujja shi ma ba a zubar da jinin shi sai da hujja in ba ta da hujja aikin banza ne kukanta na banza ne Eh, sai dai a yi wannan shari'a gaba amma dai nan duniya babu ta Hmm? to ai shine an ka ce shari'a ta ce ba ta da laifi shi da ma'ana ikirahi din ai ku yanzu abinda kuke so dole sai an hukunta wanda ya fyaɗin kuma babu hujja shari'a ba ta tsaye da hukunci eh eh na me Mm. to ai mun faɗi wannan cewa in tilasta ta an kai an gane shari'a ba za ta kama ta da laifi ba ai na faɗa ko ban faɗa ba Aha. eh a mun yi wannan karatu kana yana eh yau to ka gani ta koma karatun baya za ta wani sai Eh.
ana haɗi ana haɗin mutuwa haɗi biyu.
sosai kamar An yi bulala kuma a kashe shi ɓarai ku kowane zaman kansa yake tun da laifin ai biyu ne ko malam kamar cikin misali akwai inda sun Mm.
man jama'a a gari da hudu Mm. in iri ɗaya ne ba yawa wagga zina yawa yawa wagga ciki misali an kama shi da shaidu waccan ma ya yi mata me waccan ma ta uku ya yi mata me to sai a masa haddi ɗaya ka ji yadda karatun yake Mm.
ko kuma an yi mawar ga ciki sai ta yi mawancan kasafi Mm.
to za a haɗe mata hukuncin kisa da kuma bulala shi na na yi wannan magana sai an mata bulala awalan na na haƙƙin wancan ɗin na kasafi na ƙazafi tunda shi yana da bambanci da jifa ko bai da yana da saboda haka ɗaya bai isan ma wani
na
to wa ƙadira jama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tab- sallallahu alaihi wasallama tabbas ya jefe a zamaninsa su da yake kasan sahabbai suna da imani ba irin mu bane ko ba haka ba to ma'iz ibnu malik sahabi ne na
ya yi zina ya kawo kansa gaban manzon Allah ya ce ya rasulallah na yi zina ka jefe ni shi da kanshi kaga an samu itirafi kenan ko haka ita ma algamidiyya ita ma ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma ta ce ta yi zina Eh, ko da ta zo ma har cikin ma ya bayyana nabi ya ce to a je da ita sai ta haihu aka je da ita ta haihu annabi ya ce a koma da ita ta yaye yaron aka je ta yaye yaron ta dawo annabi ya jefe ta to imani ne ya karama kalla mu yanzu kuɗi muke biya don mu kare kanmu kuma mu yi lahin eh ko to kaga akwai bambanci kenan ko eh to akwai bambanci na'am kace mi a kan wakala na gana ansa
wato dai abin da na fahimta ko dai kun yi nisa ga ilimi an daɗe ba a karatu kila hmm? akwai bukata a ƙara karatuttuka gaskiya a gasa kwakwalwa gaskiya Eh, saboda yanayin tambayoyin naku eh, a- a- a- a ta'ajjabu jiddan Eh, eh, eh, to kuma abin da ke baya zuwa ga wannan koda mutum na karatu in yayi nisa ya ɗan ɗauki lokaci wani mutum ya kare sakandiri sai ta wasu abubuwa sai bayan shekara goma ya ce ta yi jami'a a ga dokta ya akwai ta wannan shi ne wa ƙadirar jimatil a immatu arrashiduna su ma alkhulafa'ur rashiduna din na abubakar umar usman ali aliyu ibn abi talibin su ma sun jefe kamar yadda muka faɗa ga sayyidina umar eh to shi yasa sayyidina umar yake cewa tayi nan gaba a samu wasu su dinga cewa ai ba mu samu ayin jifa a qur'ani ba eh don da akwai ayin ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma to akwai ayan da haka ta fara ina jin a suratul ahzab asalin ayat take to amma daga baya sai aka ɗauke ayan gaba ɗaya amma kuma hukuncin yana nan yana cikin ɓangaren abin da ake kira da annasku shafe hukunci yauwa an ɗauke lafazin amma kuma hukunci yana nan sai ce to manzon Allah ya jefe kuma mu ma mun jefe Eh, kar wani nan gaba ya zo yana cewa shi fa bai ga ayan ji ba a Qur'ani ba saboda haka ba a jefe kowa sai dai bulala eh kamar wayannan jahilan yan Qur'ani yau haka abinda suke faɗa to dama sai da na Umar ya bada labarin su eh yace za su zo su dinga cewa su tunda ba su gani a Qur'ani ba baro baro ba za a jefe kowa ba to shi yasa mala ya kawo wannan don a yi raddi an gane ko Mm. to wannan shi ne ina jin lokaci kamar ya yi ko nan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi tabbi'u man intaqasa ahadan min min sahabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Eh, saboda haka shi laifi dama a in mutum ya yi laifi to akwai asbabu da shari'a ke kallo wanda za ta ba shi uzuri Eh, saboda haka wanda ya yi abu ba da gangan ba misali kaga wannan bai ma cikin mukallafai ai ballantana har kana tunanin ko a yi masa hukunci shi a hikima karanta usulul fiqh ai yawwa saboda ka san wa hukunci ke hawa kansa wane ne kuma hukunci hawa kansa to wannan shine inda aka cilasta shi aka yi masa ta ƙarfi ko aka yi luwaɗi da shi ko aka yi zina da ita kaga wannan ai ba ta cikin ma waɗanda ake magana a kansu saboda a wannan lokaci ba mukallaf ba ne ba za a rubuta masa wannan saboda an mi eh rufi'a an ummati to ka gani akwai kuskure a ciki akwai abin da aka cilasta su akwai mantuwa to wannan duk shari'a ta ce laihin laihi ne amma kai amma uzuri ba za a ba za a bi yau to wannan shi ne amma ba za ka ce kuma na yi zina bisa mantuwa ba Eh, ba a mantuwa a nan a ina to ya kai kan manta kuma ka san zina ne a bai yiwa bai yiwa bayan ka tabbatar kuma ka shayi to ai sai a ce ka tsorata ne ko ba haka ba wai ya ce ya da shi mai laifi ne daga baya kuma sai ya ce a yayi sai ya ce a tsorata ya yi saboda haka shari'a ba za ta karba ba eh duk mun yi wannan bayani eh shi kan mahaukaci ai bai da alƙalami ida basa eh mahaukaci ba a ba a sa cikin lissafi